أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ƙaddara haɗuwarmu a cikin wannan rana ta asabar ɗaya daga cikin ranaku da muke talimi na wasu ayoyi daga cikin alƙur'ani insha Allahu wannan satin ma za mu ci gaba daga yadda muka tsaya na ayar baya rabbana innaka jami'un nasu da yawmin la raba fi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad baya ga wannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika hum waqudun nar Allah yake cewa lallai waɗanda suka kafirce suka kafirce wa Allah da manzansa dukiyarsu da ‘ya'yayensu ba za su wadatar da su ga wani abu a wurin Allah ba ba za su tare musu wata azaba da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara za ta same su ba saboda rayuwar lahira ba kamar rayuwar duniya ba ne da mutum zai yi laifi a ce ɗan wane ne ko shi wane ne dukiyarsa za ta amfani da shi da zai iya kukuta daga cikin doka ta ƙasa to allah maɗaukacin sarki babu wani abu da mutum zai nuna masa da zai iya tseratar da shi daga azabar da ya ƙaddara za ta same shi shi yasa ya ce lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a wa ulaika hum wa'annan din su kuma wa'anda allah ya ambata din kafiran nan waƙudun na su makamashin wuta ne su ɗin makamashin wuta ne saboda mi sun bijirewa dokokin allah maɗaukakin sarki sun yi bauta da san ransu wasu sun ƙi bautar ma sun ƙi imani da allah maɗaukakin sarki wayannan gaba ɗaya sai allah ya tattara su ya jefa su a cikin wuta allah ya ce ka daɗi ali fir'auna wallazina min qablihim sai ce sha'anin wayannan kafiran da ya ambata zai sanya su a cikin wuta ya ƙonar da su saboda bijirewa Allah da suka yi da kin karɓan manzansa sallallahu alaihi wasallam da kin bin dokokin da manzan Allah shar'anta musu sai ce to sha'aninsu ko kuma halayyarsu da rayuwar da za su fada a ciki sai ce kada kada bi ali fir'auna kamar sha'ani ne na mutanen fir'auna walladina min qablihim da waɗanda suka zo kabaninsu kamar mutane kamar sha'anin mutanen fir'auna ne da waɗanda suka zo gabaninsu kaddabu bi ayatina sun kafircewa ayoyin Allah madaukakin sarki yace fa akadahum Allahu bi dhunubi sai Allah ya danke su ya kama su da wannan zunuban da suka aikata wallahu shadidul iqab kuma Allah mai tsananin kamu ne mai tsananin ukuba ne duk wata ukuba da mutum zai zo yana ta kaza kaza wallahi bai sanya ukubar Allah ciki ba gani yake lahira wa asali sai lokacin da mala'ika mutuwa zo kansa zai gane wallahi lamari na ubangiji ba lamari ne na wasa ba shi yasa duk wanda mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa yakan ji ina ma Allah maɗaukacin sarki ya jirkin tawar ko da na wasu sakwanni ne da zai iya faɗuwa ya sujada amma na wallahi hukuncin Allah ya riga ya ƙaddaru a kansa walai yi akira Allah nafsan idan ja ajarwa wallahu khabiru bi mata Allah ba abin da zai jirkinta wata rai idan lokacin ta yi wallahi ko da da sakwanni ba zai jirkinta ba shi yasa wa'yanda suka rayuwa mai kyau lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo ɗaukar ransu suna ce musu la tahzanu kada ku ji bakin ciki saboda mi la takhafu wa la tahzanu kada ku mi kada ku tsorita saboda abinda kuke ga za ku tara a kiyama kuma kar ku bakin cikin barin ku duniya saboda Allah ya yarda da ku innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wayanda suka ce Allah shine ubangijinku kuma suka tsayu akan haka suke bauta masa kamar yadda ya umarce su suka tsayu akan haka sun mastaqamu sai Allah ya ce tatanazzalu alaihimul malaika lokacin da rayuwarsu ta kare mala'ikun daukar rai suka zo daukar ransu Allah zai turo mala'ikun da suke daukar ran mumini zo suna ce musu Allah ta kafu da ɗaya kada ku ji bakin ciki da ɗaya kada ku ji tsoro duk abin da kuka ga za ku tara kar ku ji tsoron abin da za ku samu a kiyama wala tahzanu kar ku mai ku bakin cikin abin da kuka bari a duniya saboda ni Allah ya karbi ayyukan da kuka yi sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu sannan ana muku albashir da aljanna da ake muku alƙawari da ita aka tanadar muku domin ku wa'anda kuke tsarkake ayyuka Allah madaukakin sarki a sanya mu a cikin su sai Allah ya ci gaba da cewa kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad yace kul ayyuha rasul yace ya kai wannan manzo ka gaya waɗanda suka kafirce satughlabuna wallahi da sannu sai an ci galaba a kansu duk wanda suka kafirce din nan da sannu sai an ci galaba a kansu yace sai سيغلبكم سيغلب سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم وبئس الفراش لكم يتي والله ذا مؤمن ذا في نصر أكنكم sannan za ku mutu kuna kafirai saboda shi yasa Allah ambace su eh kullil ladina kafaru ka ga wa'anda suka kafirci za su tabbatu akan wannan kafircin ne kuma gabanin su mutu wallahi muminai sai sun ci nasara a kansu duk inda ka ga an samu haduwar mumini da kafiri kafirin ke cin galaba a kansa ka bincika imanin wannan muminin wallahi mumini inda yana da istiqama yana da tsayuwa akan akan wannan addini wallahi ba wani mai gurbatacciyar aqida da zai iya cin nasara akan shi Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce to satughlabuna wallahi mu'minai sai sun ci nasara akan ku wa tusharuna ila jahannam sannan za a tayar da ku a sanya ku a cikin wutar jahannam wa bi'sal mihad ai wutar jahannama ta yi muni ta zamto makoma gare ku wa bi'sal firash ta yi muni ya zamto mi mu wanda yake kafiri wanda yake kafiri a ce shimfiɗarsa a cikin wutar jahannama take mazauninsa yana wutar jahannama wallahi ya yi muni ga mutum a ce ya mutu ya samu wannan makoma ɗin Allah ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata yace haƙiƙa wani abin izina ya mi kana lakum ya kasance gare ku fi fi'atayn iltaqata cikin wasu mutane ko in ce cikin wasu gurbi na mutane guda biyu tawaga guda biyu da suka yi suka haɗu fi'atun tuqatilu fi sabilillah wannan yanki daga cikin wannan jama'a din suna yaƙi ne fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya domin su ɗaukaka kalmar Allah wa kalimatul ladina kafaru sufla su sanya kalmar wa'anda suka kafirce ta zanto makaskanciya to za su haɗu Allah madaukakin sarki yace wa ukra kafira ɗaya ko fi'a ɗin ɗaya al'ummar kuma kafira ce kafirai ne ya rauna hun mislaihim za ka gansu sun ninninka musulman yawa sun ninninka wa'annan mummunai ɗin yawa ra'ayar aini ya ce iya kallon gidanka yawansu wannan ishara ne akan yaƙi da ya faru na gazwati badr lokacin da musulmai suka fito mummune na madina al'ansar da da kuma wa'anda suke eh, almuhajirun da suka fito a yadda malamai suka ƙididdiga suke faɗan yawansu mutum 300 ne da goma sha uku muminai kawai wanda suka fito yaƙi sannan a cikinsu suna tafa ne da dawakai guda biyu ne suna da silke guda shida kuma suna da takwabi guda takwas amma a hakan ba su ji tsoro ba ba su ji tsoron wannan ninkin ba ninkin mushirkan makka da suka iyo kansu ba kuma allah ya ba su nasara kuma suka ci galaba a kansu shi yasa allah ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha allah yana karfafan mu'minai ne da nasarar da ni wurin taimakon su yana karfafa ni mai ya sha ga wanda ya so inna fi zalika la'ibra lalle a cikin wannan abin da ya faru akwai izina li ulil absar ga wanda suke ma abuta kallo wanda suke kallon suke da hange Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawat bayan Allah ya faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki yubbirullahu ta'ala annahu hassana linnasi ittila'an lahum sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari ya ce lalle annahu hassana linnas ya kyautata wa mutane ibtila'an lahum saboda ya fitine su ya musu wata jarabawa ta me hubbu shahawati hubbu shahawati dunyawiyya san kawa na duniya san abubuwa wanda suke na duniya ne sai Allah ya jarabce mu da wayannan abubuwa na duniya din mislu an-nisa' kamar misali Allah ya kimtsawa mutane soyayya ta mata walbanin ya sa musu soyayyar 'ya'ya sai kana koyarwa ka gane yanzu ana son 'ya'ya yaro baka doke shi ba ma zai je ce malam malam ne duka ne babansa sai ya zo da ashar kana kallonsa kamar mutum amma in ya shigo yayi wannan zage-zagen sai an gama wannan sai a gane ba haka bane wallahi zai wahala a yi sati baka sami irin kitsin nan ba in dai kana koyarwa to wannan shi yasa an talidal amata rabbatuha iyama ne ke kusan tashi mu mun taso mun sani mu ma da aka haife mu kwanan nan ko duk gaskiyar ka in dai aka kai ƙara ka gun baban ka shi dukan ka za a yi sannan duk gaskiyar ka baban ka ga kana faɗa dukan ka za a yi ko ka shigo gida aka ga kana kuka dukan ka za a ƙara yi amma yanzu yaro haka kawai zai shara da ƙarya da an ce yaro baya ƙarya amma wallahi ne yanzu makaryata ne kawai mutum yaro ya zo kawai ya ce abu kaza ne ya faru saboda yana da yana zama da babansa suna taɗi suna wai in baban ya zo ya faɗa ya faɗa haka jamar ga dalili sai ga ashe ma yaronsa ne ya ƙarya ko ka ji wai mutum mutum ya san addini sai ce wai shi faɗansa baya ƙarya ɗansa ba zai mar ƙarya ba wallahi mun shafi samun irin wannan kitsin yara sun je sun faɗa an ce ba haka ba ne sai ce shi ɗansa ba zai bar ƙarya ba Na'am. Muka fada kan ɗibar ba. Wanda zai kusa a kwaro, yamma ne ɗibar na ya fashi. Amma aka kai na da an kwanta
wanda ya mara bai san me ba har aka sallama a gawarki idan yanzu ne ai kafin ya isa gida ma an zo an ɗebe shi a mota Allah sai an yi shari'a to Allah maɗaukacin sarki ya mana wannan abin ne sai ce itila Allahu wallahi ya mana ne don jarabawa ko muna gani inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharu ina matan aka fara kira da 'ya'ya to a can ƙasa an ce daga cikin matayenku da 'ya'yanku akwai waɗanda maƙiyanku ne akwai maƙiyanmu a cikin ƴaƴayenmu da matayen namu wanda duk wanda kaga yana tara kuɗi yana zuwa ya ci haram ya tara in dai ya mutu a iya su din zai bar wannan to akwai maƙiyanmu wanda su burinsu ka tara ka tafi wuta to da haka Allah ya gargade mu mu kiyaye irin wa'annan mu ringa addu'a rabbana ya ubangiji hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ka ringa roƙon Allah ya sanya ma daga cikin ƴaƴayanka da zuriyarka su zanto sanyi idanu ba wanda za su jawo ma kai paralyze ka tafi ta can ba tsabar musifa su ba ana so mutum ya yawaita wannan addu'a ne to Allah ya mana wannan jarrabawa ne saboda ya jarraba imanin sai ya ce wal qanatiril muqantara da kuma tara dukiya almal kafir tara dukiya mai yawa kowa burinsa ya za a yi zama multimillionaire yanzu wani ya ce ai an wuce miloniya ma sai dai multitriloniya yanzu shi ake hange yanzu masu kudin da suke zuwa su tafi siyasa su tafi waye wa'annan kudin suke hange to wani ma yana ƙasa yana hangen shi ma za a iya je wannan matakin nasu ya samu kudin kun ga kenan al'umma ta lalace to shi yasa yace yana daga cikin jarrabawa da Allah mana son tara wannan kudi mai yawa din min zahabi na daga zinare wa fidda da azurfa والخيل المسومة da kuma doki alfarsul muallim shine doki wanda yake masani malami wanda an an koyar da shi takama an koyar da shi dukkan abin da ya kamata a koyawa doki za ku ga yanzu duk yawancin masu kuɗin mu in ka je ka zagaye gidansu za ka samu suna da irin wa'annan dokuna wani ya ce mun wani ya sai dokin miliyan ɗaya da wani abu ya ƙara sai wani na miliyan biyu da wani abu kuma ba hawa yake ba suna nan ya tara su sai dai mai kula da su ya fito da su su ɗan yi wannan ware jinin a ɗan zagaya da su a dawo miliyan tsom naira ya zo ya ajiye su cito wannan shi ma yana daga cikin jarrabawa da allah maɗaukakin sarki yaman sai ce wal an'ami da kuma tara dabbobi na ni'ima normal dabbobi da muke da su na gida su ne al'an'am shanu haddara kuma yana shiga dabbobin ni'ima raguna da danginsu akuyoyi da danginsu dukkansu wannan dabbobin ni'ima ne to su ma Allah ya mana jarrabawa akan sansu wal harf da kuma shuke-shuke wasu malamai suka ce abin da ya shafi gona ba ma iya gonar ba wannan alharf dukkan zai iya fadinsa zai kai ka ɗausi lambu su a gonakai da komai ma zai iya ɗauka to duk sai Allah ya kintsa mana ya sanya shi a cikin rayuwarmu domin ya jarabce mu ba wai Allah ya mana shi hakan bane ba a'a ya mana ne saboda jarabawa Allah madaukakin sarki yace zalika mata'ul hayatid dunya to da duk in ka tara su wannan su ne fajin dadin rayuwar duniya in ka samu wannan ka tara rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab kuma Allah a wurinsa kyakkyawar makoma take babu wata makoma da ta wuce ta wurin Allah maɗaukacin sarki ba abin da mutum zai samu a duniya ya ce ya samu aljannarsa wallahi aljanna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi ahad yace a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba bai taba hango shi ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin abin sauti mai daɗin da yake cikin aljanna ba sai ce kai wala tsara ala qalbi ahadin bai taba tsarsuwa a cikin zuciyar dan adam ba babu wani mutum da abin da yake aljanna ya tsarsu a cikin ransa gane daɗin aljanna ya wuce misali Allah ya rufe ya ce qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labari da abin da yafi wa'ancan alkhairi ba wa'annan abubuwan da Allah ya ambata sai ce amma mi labarin da zai bamu zai samu su wane ne sai ce lillazina taqaw inda rabbihim sune wa'anda suka ji suka yi takawa suka yi taka tsantsan dangane da al'amuran ubangiji su menene suke da shi jannatu suna da wasu aljannai tayya suna da wasu aljanna wata aljanna ne da Allah ya tanada musu me ake nufi da aljanna aljanna shine ana kiranta da lambu ko gona wanda take da 'ya'yan itatuwa kala-kala da ni'ima a ciki kamar yadda muka koma suratu saba'i laqad kana li saba'in fi maskanihim aya sai ce jannata ne an yaminin wa shimal mutanen ashabus safai Allah maɗaukakin sarki ya musu ni'imomi daga ciki a gefen garin ta hagun da daman garin Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu wasu manya-manyan lambuna wanda a ciki akwai kayan itatuwa kala-kala amma da suka buji aka ce su ci su ci su gode wa ubangijinsu suka ƙi suke tami sharholiyarsu a ciki Allah ya kashe dukkan itaciwa man da za su ci su ji daɗi sai bar musu da irin su goruba su taura a ciki wanda ko mutum zai ci su giginya ko za ka ci sai ka sha wahala to sai Allah ya bar da kuma suna da apple da sauransu da haka Allah maɗaukacin sarki ya ce ya tanada musu wata aljanna ne ta jirimin ta ce al'anhar wanda ruwa ko in ce korama yake gudana ta ƙarƙashinta tana gudana ne ta ƙarƙashin min kusuriha wa ashjariha suna min min tafi kusuriha ta ƙarƙashin benakanta wa ashjariha da bishiyoyinta ruwa ne yake gudana walidina fiha kuma su madawwama ne a ciki duk wanda ya shiga aljanna babu fita wa azwajun mutahhara sannan a cikin aljannan nan akwai wasu mata da Allah madaukakin sarki ya tanada wa ƴan aljanna mutahharatun wa'anda suke tsarkaka ne Allah madaukakin sarki ya sanya su tsarkaka ba sa al'ada sannan tsarkaka ne ba su da wani aibi da Allah madaukakin sarki ya halice su da su sannan ba sa sabawa umarnin wanda Allah ya damƙa masa su su mubarra'u min kulli aibin Allah ya barrantar da su ne daga dukkan wani aibi na mata sai Allah ya ce wa ridwanun min Allah da kuma wata yarda daga Allah Allah madaukakin sarki ya saka aljanna zai yarda da kai wallahu basirun bil ibad Allah madaukakin sarki basirun bi ahwali ibadi mai gani ne mai lura ne da halayen bayansa la yakfa alaihi shay'un minha ba wani abu na halin dan adam da yake kuya wa Allah madaukakin sarki to ijazihim alaiha sannan zai saka yamar akai in abun alkhairi mutum yayi Allah zai saka ya masa kamar yanda ya faɗa da aljanna idan mutum ya saba ma abin alkhairi muna roƙon Allah ya gafarta mana abubuwan da muka yi kuskure to duk wanda ya saba a wannan Allah zai sakan ya masa da mafi shirin abin da yi wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da muka samu na karatunmu na yau wasu ba hannaka Allahun marbana bi hamdi shaɗu Allah ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi